أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلغنا مكتسف رمضان وأكرمنا بفضله ورحمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإكوة والأخوات الكرام ها نحن اليوم في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر الفضيل وقد أوشكنا على بلوغ منتصفه فها هي الأيام تمضي سريعا وتحمل معها من الخير والبركات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فكم من مسلم بدأ رمضان بحماس ثم فتر وكم من متكاسل بدأ ضعيفا ثم وفقه الله في النصف الثاني فالفرصة لا تزال أمامنا والوقت لن ين والوقت لم لم ينتبه بعد إن رمضان ليس مجرد أيام تمر بل هو موسم للرحمة والمغفرة والإتك من النار فكم من عبد غفر الله له في هذه الأيام وكم من تائب قبلت توبته وكم من داء استجيب استجيب دعاؤه فهل سنكون من هؤلاء الفائزين أم أننا سنظل في غفلتنا حتى ينقضي الشهر ولم نحصل على شيء يا عباد الله إن كان أحدنا قد قصر في العشر الأولى فليستدرك الأمر الآن وإن كان أحدنا قد ضيع قد ضيع لحظات ثمينة فليغتنم ما تبقى من هذه الشهر الكريم فلنقصر من الصيام بحق لا صيام الجوع والعطش فقط بل صيام الجوارح عن الحرام وصيام القلوب عن الغفلة فلنغتنم فلنغتنم الفرصة بكثرة الدعاء فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من داء فاستجيب له هل من مستغفر فاستغفر له هل من سائل فأعطيه فلا تحرموا أنفسكم من هذه النفحات وليتذكر عباد الله أن من أعظم فضائل رمضان أنه شهر القرآن كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهلا جعلنا لأنفسنا وردا يوميا من التلاوة من القرآن الكريم هلا تدبرنا آياته وسعينا للعمل بها فإن القرآن شافئ لأصحابه يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافئا لأصحابه أيها الأحبة في الله إن الإبرة ليست ببداية الشهر رمضان بل بالخواتيم فقد يكون العبد مقصرا في بدايته ثم يوفقه الله في نهايته فيغفر الله له ويعتقه من النار فلنرفع أكف الضراءة إلى الله سبحانه وتعالى ولنستغفروه عن كل ذنب مضى ولنبايع الله ولنبايع الله من جديد على الطاعة والاستقامة فما زال البال فما زال الباب مفتوحا عباد الله وما زالت الفرصة سانحة نسأل الله الكريم أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه وأن يبلغنا ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وأن يجعلنا فيها من المقبولين وأن يغفر الله لنا ويرحمنا ويتقبل الله لنا أعمالنا ويأتي ويأتك رقابنا ورقاب والدينا من النينا- من النيران اللهم اجعلنا من تقائك في هذا الشهر واغفر لنا ما تقدمنا من ذنوبنا وما تأخرنا وتقبل الله منا أعمالنا وأصلح لنا أحوالنا وارزقنا وارزقنا القبول وحسن الختام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهد الجاهلين وبعد ينوى مسلنتي خدبر مو أولنا ساتي yau sha hudu ga watan ramadan a wannan masallaci namu na masjid abu huraira tana jan hankalinmu ne akan abin da ya shafi falaloli da yake cikin wannan wata na ramadan uwa musulmi kamar yadda muka sani an yi ta kiranmu a baya da nuna mana yadda allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu don mu azumci watan muna masu neman yardar allah subhanahu wa ta'ala to uwa musulmi za mu ga irin yadda watan yake tafiya cikin sauri yau idan ka duba sai ka ga kamar jiya jiya ake ce bari a fara ramadan amma yau cikin ikon allah da kaddarawarsa muna sha hudu ga wannan wata na ramadan to kenan ashe yanwa musulmi kamar yadda aka faɗa mana wannan wata wata ne wadda yake kumshe da rahama da gafara ta allah subhanahu wa ta'ala da 'yantawa na bayi daga gidan wuta zuwa aljanna to kenan ashe wajibi ne a kanmu mu ɗabi'antu da ayyuka waɗanda za su sada mu zuwa ga samun wannan rabauta na wannan wata na ramadana manzo sallallahu alaihi wasallam uwa musulmi an wayi gari wata rana yana zaune da sahabbai sai suka ji ya ambaci amin amin amin har sau uku sahabbai su dai kawai sun je yana ce amin me yasa yake ce amin su ba su san menene ba don haka tunda su mutane ne da suke kwadaituwa wajen neman ilimi sai suka kwadaitu da su tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don su ji daga gare shi wannan amin amin amin da muka ji kana fada na me ya rasulallah muhallin shahid a ciki za mu ɗauki amin guda ɗaya mu yi bayani ita ce amin wadda ya ce mala'ika jibril ya zo yana ba shi labari a abubuwa guda ukun da na ambata inda nake so na yi magana a kai shine guda ɗaya wadda ya shafi wannan watan na ramadan ya ce mala'ika jibril yana gaya masa cewa du wanda allah ya ba shi lafiya yana musulmi mai imani ya halarto wannan wata na ramadan mai albarka amma a watan na Ramadan bai yi aiki da wani aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya gafarta masa zunubansa ba ya ce to Allah ya turkuda bakinsa a cikin ƙasa Allah kuma ya turkuda bakinsa a cikin wutar jahannam ko kuma a cikin azaba wacce take mai raɗaɗi Allah ya kare mu to wannan annabi ya ce Allah ya la'anci wadda duk ya kawo watan bai yi aikin da ya kamata ya samu gafarar Allah ba to wannan yana ɗaya daga abin da zai nuna maka kenan ashe hasara ce wacce take babba Allah ya baka lafiya kana musulmi mai imani ka kawo wannan wata amma a ce kwata-kwata kai ba yi wani aiki wadda Allah zai ji ya gamsu da kai ba wallayan wa musulmi idan mutum ya yi wannan ya tafka hasara hasarar da ta shafi gidan duniya da lahira baki da Allah ya kare mu to yan wa musulmi za mu ga yadda wata na ramadan ya zo mana kamar yadda bahaushe yake, yake cewa goma ta marmari goma ta wuya da goma na ɗaukin sallah haka bahaushe yake cewa to koma dai menene idan muka duba za mu ga lokacin da ramadan ya zo ana wannan ɗaya zuwa goma na farko ɗin za ka samu mutane da yawa ana ta rige-rige ne wajen cika masallaci ana ta rige-rige wajen yin sallah a cikin jam'i ana ta rige-rige wajen karatu na mai na alkur'ani mai girma amma yanzu kasancewar mun raba a tsaka da yawa masallatan da ake cika su da an kira sallah wallahi yanzu idan ka je yan kaɗan ne za ka samu rabinsa ana iya cika shi lokacin sallah zai yi me yasa wayan ka tambayi wani ya ce ai ya bi jiki wai azumin ne ya bi jiki wallahi yan uwa musulmi da yawa sun yi ta addu'a suna roƙon Allah ya kawo su wannan wata ba don komai ba sai don su samu rabautar da ake samu a cikin wannan wata to asara ce babba yan uwa musulmi ka zo ka wayi gari kana cikin lafiyarka da komai ɗinka amma a waye gari a ce azumin ko da kana yin sa kuma wasu abubuwa na bauta ko ibadar ka iya samun tawaya wannan idan kai wannan yanwa musulmi baka yi wa kanka adalci ba kuma baka yi wa mai gidan musulunci adalci ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ga abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam din duk yake ta kiran mu akai shine a cikin wannan watan ba wai iya azumi shine kamewa daga ci ko sha kawai shine azumi ba ba abun da ake nema a gurinmu ba kenan akwai mu kame gabanmu daga aikata wasu ayyuka waɗanda shari'a ta musulunci bata ba mu dama mu aikata su ba kenan mu yi me mu yi aiki wadda ya dace da karantarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda duk yace mu yi mu yi inda yace mu bari mu bari to sai ka kame gabanka yaya za ka yi kamewa gabbai a halin ana azumi ba a sake mai azumi kara sakaka ko kara zube ya tafi ya yi ta furta maganganu irin yadda ya ga dama ba wallahi yan wa musulmi ba irin koyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ba kenan abun da ake so ga mai azumi ya yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ya yawaita istighfari idan ya yawaita wannan shine abun da ake so a watan sai ya cika azuminsa azuminsa ya samu cikar kamala kamar yadda kuka sani ba a yadda mutum ya je ya ci gaba da yada maganganu na batsa ko wasu ashara ashara ko zagi in zaga ko ko wasu maganganu na munafurci na gulma da tsegumi wallahi wani tun rana in ta fito ya shiga doriyar da yake zama in suka fara shirar mutanen unguwarsu daga fejin wannan a rufe a ɗau fejin wancan haka za a yi ta har a kai ga shan ruwa in kai wannan ka samu hasara da tawaya dan wa musulmi to dan haka wa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana karantar da mu darussan da ya kamata mu koya a Ramadan har sai da ya nuna mana cewa idan da wani zai zage ka ko yayi fada da kai na'am a cikin wannan wata na Ramadan to ba a yarda kara mazagin ko kai kai mayar masa da magana na yin fada din ba me ake so ka gaya masa annabi ya ce ka ce masa ni menene ni mai azumi ne ko in ni sa'imun ni ina azumi don haka ni ba zan mayar maka da maganar fada ko kuma in mayar maka da abin da ya shafi zagi kamar yadda kai kai ba to wannan ake so yan uwa musulmi mu siffantu da haka sai mu gudu tare mu tsira tare watan ya zama ya wuce amma mun tsinci kanmu a cikin waɗanda suka samu gafarar Allah subhanahu wataala mun tsinci kanmu a wa'anda za a rubuta sun rabauta ba waɗancan wadda annabi ya ba mu labari mala'ika jibril ya yi addu'a Allah ya tabar da su ba wadda suka samu ramadan amma ba su yi aikin da Allah ya ji ya gamsu da su ba to don haka yanwa musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan ba za ka iya wa'ancan azkar ɗin ba ma ɗauki alƙur'ani don shine mafificin zikiri karanta alƙur'ani mai girma wallahi ba sai ka ci ga bukatar ka a gurin Allah ba in ka karanta alkur'ani ko ma ka zuba wa sarautar Allah ido ka ga ikon Allah a wajen to sai ka yawaita karatun alkur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce ai wannan watan na Ramadana din ma da kuke gani shine wata wanda muka saukar da littafi na alkur'ani a cikin sa don haka yana daga abin da ake so yawaita karanta littafi mai tsarki din a ce kafin ramadan ya wuce ka yi sauka kamar so talatin in ba ka yi talatin ba ka yi ashirin da biyar in ba ka yi ashirin da biyar ba ka yi so ashirin in ba ka yi ashirin ba ka yi sha biyar in ba ka yi sha biyar ba ka yi so goma kai ka yi daidai gwargwadon ikonka kai idan ba za ka iya saukar ba ma dubo wata sura kullum ka murkushe ta a wuce gurin a dai wayi gari ka ɗauki alkur'ani ka karanta in kai wannan sai Allah ya datar da kai sai a zo a wayi gari ga ladanka na azumi ga kuma azumin ya cika da ibadu waɗanda ka gudanar don haka yanwa musulmi yana daga cikin abubuwan za mu ga da yawa kuma sun faro azumin ma suna shauƙi da ƙaunar azumin amma Allah ya karɓi rayuwarsu su kuma sun rasu ma ba a kai gargarar da za a ce an gama azumin ma tare da su ba balle su riski wata goma ta marmari ko wata goma ta tsakiya ko wata goma a ta wahala ko wata goma ta ɗaukin sallah ba su Allah ya karɓi rayuwarsu to ya kai uwa musulmi da Allah ya ƙara maka alallai don ka yawaita aiki ka je ka sadu da ubangijinka salin alin ashe a wannan wata na ramadan ya dace a ce duk yadda ka kai da shaidanancin ga ka haƙura da aikin shaidananci din in ramadan ya wuce ma in ka ga dama kar ka ɗauki darussan ma ka ci gaba da tafiya da su a haka amma dai wannan watan mai alfarma kar a keta alfarmarsa yan uwa musulmi don haka da wannan ake fatan mu yi ta ƙoƙari mu ga cewa muna aikata ayyukan da suka shafi yawa karanta alkur'ani mai girma bayan karatu na alkur'ani yanwa musulmi akwai abun da yake na ciyarwa shi ma idan Allah ya hore maka ko dibino kwalli ɗaya ne ka iya raba shi gida biyu ka sake raba shi gida biyu ba gida hudu ba kenan an sunnantar da in mutum ya kai azumi ya ci dan itaciya mafi soyuwa ma dabino to in guda ɗaya kake da shi saboda ka samu lada raba kashi biyu in za ka iya ka raba hudu ba abin a ci a ƙoshi ba ne so ake yi ka fara shan ruwa da wannan dabino ɗin to idan ka raba gida hudu ka samu mutum hudu ka rarraba musu rabi rabi su kuma mutum hudun ka su rena su ce ka aha ba wannan ma ya rena mana hankali dabinon ma ya gagara ba mu daidai kar ku yi haka yan uwa musulmi wata ne da ake kwadaitar da mu mu kwadaitu da samun lada manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar ko ya shayar da mai azumi yayin buɗe baki yana da ladan azumi guda kamar yadda mai azumin yake da shi ba tare da ya samar masa wata tawaya ko wani ragi a wannan ladan nasa bayan wa musulmi don haka yan wa musulmi mu yawaita ayyuka na alkhairi kamar abin da ya shafi ciyarwa din a watan har ila yan wa musulmi ana so mu yawaita yin wasu ayyuka don tafiyar da ladan zuwa ga su kansu iyayenmu waɗanda suka haife mu suna raye ko ba sa raye duka abubuwan da za a yi wadda zai sadar zuwa gare su Allah zai kai musu ladan a kabarinsu don haka yawa musulmi yana daga abubuwan da ake so ɗin mu yi ta ƙoƙari mu ga cewa muna yin su a cikin wannan wata na ramadan bayan wannan akwai sadar da zumunci har ila yau abu ne mafi soyuwa ka yi nazari unguwa kaza da unguwa kaza akwai kanwar babata akwai yayar babata akwai kaza babana akwai waye akwai yan uwana kaza wata rana haka kawai ka tashi ka tafi ka kai musu ziyara ne ku hadu a gaisa a yi dariya da juna a ji daɗi an ga juna watakila an daɗe ba a haɗu ba a dama mun zo mu gaishe ku ne mun zo mu wala karkace yana sama da ni ko iya ƙasa da kai ziyarce shi in shi bai ziyarce ka ba kai kafi shi samun lada ka fi shi saboda ka kai da ladan da ya kamata a ce shi ya samu to ba a cewa a aihe wanda yake sama da ni ha ba yana kanin nawa in je inda yake sadar saboda Allah subhanahu wataala shi Allah zai gani kuma shi zai cika maka ladanka bayan wannan akwai ziyartar marasa lafiya ka shiga al'amarin su ka ziyarce su a yi musu addu'a Allah ya baku lafiya da kuna da lafiyan nan da tuni muna ibadan nan tare da ku amma Allah ya jarabce ku muna addu'a Allah ya ba ku lafiya a faɗi maganganu da zai saisaita musu raɗaɗi da wannan abun da suke ji na larurar da take damun su idan kai wannan ka daɗa aikata wani aiki da zai ƙara ɗaukaka darajar ka a gurin Allah subhanahu wataala don haka yan uwa musulmi kuma ana so mu yawaita addu'a ta fuskar roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana me zai karba mana shine wannan ibadar da muke gudanarwa karka ce a haba a saka ni na yi sahur tun kafin da fijir ya keto na rike dujin kishin ruwa irin nawa dujin yunwa irin nawa na kici na kisha amma kuma zuwa ce yana ƙara yin addu'a Allah ya karɓa mun eh sai ka sake yin addu'a dan uwa musulmi ka yi addu'a ka roƙi Allah ya karɓa maka saboda wani aikin da zai iya ɓata maka azumin ta yi wuka yi shi kai baka san cewa ma ka yi wani abu da zai iya lalata azumin ka a wannan yinin ba amma sakamakon addu'a da neman Allah yardar maka i karba sai ka ga Allah ya taimaka ka samu Allah ya gafarta kurakuran da ya wanzu a cikin azumin an kuma karba maka an sanya shi a mizanin ka na lada to don haka yanwa musulmi ya wajaba akan mu mu yi ta rige-rige don mu ga cewar a wannan watan idan yau wani ya yi alkhairi ni ma bari na yi gwargwadon kokari na don na yi alkhairi kwatankwacin nasa ko wani abu sama da nasa ko ne wani abu da ya ninninka nasa saboda in ya samu lada ɗari ni kuma in kai da lada ɗari biyu ko ɗari uku wannan ya halatta yanwa musulmi in mutum ya zo ya cire dubu ɗaya ya bayar kana da halin dubu biyar cire dubu biyar ka bayar kuma daidai ɗaukakar darajar kowa daidai abin da Allah ya hore masa ya cire ya ciyar a tafarkin Allah madaukakin sarki da haka yawa musulmi muna addu'a Allah ya karɓa mana waɗannan ibadun namu wannan ibada da ramadan da muke ciki Allah ya sa kamar da muka ga farkonsa yanzu muke cikin tsakiyarsa Allah ya ba mu ikon ganin ƙarshensa kuma Allah ya ba mu iko na yadda bayan mun wuce ramadan din ma mu ci gaba da yin ayyuka waɗanda muka koya na darussa na cikin wannan wata mai albarka to yan musulmi mun gani irin yadda ayyuka yake ta ci gaba na wannan masallaci namu na masjid Abu Huraira akwai wasu bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi kun ga yadda aka yi rabta aka rufe guri wasu ne lokacin da suka ji muna ta helantawa mutane ayyuka na alkhairi a zo a ba da gudunmawa wallahi suka kira waya suka ce sun ɗaura ɗamara da niyya in masu aikin masallacin nan kwamati kenan sun haɗa itatuwan nan na katako da muke gani yanzu ga su da kwano ya zama rabi su sun kudura niyyarsu a musu magana su za su zo su yi wannan rabta su yi buga kwano a rufe ɗakin Allah kowa ya shigo ya sha inuwa. Fi sabilillah sun yi aikin da nufi da son Allah Ubangiji ya kai wa mahaifinsu ladan wannan aiki da suka gudanar ya rasu Allah ya kai masa kabarinsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku duba ku gani, mahaifinsu ya rayu sana'arsa kenan, ya tarbiyyance su, ya horar da su a turbar aikin. Suka koyi sana'ar, har suka ƙware. har suka zo suka ji yau tun da bayi da rayuwa bari mu zo mu yi ta kokari mu yi wani aiki don Allah ya kai masa kai Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya Allah muna roƙonka kamar yadda zaka kai malladan su ma ka ba su mu ma duk waɗanda suka yi ta kokari don ganin sun kawo ƴan kwamitin nan wani abu don wannan aiki ya ci gaba na faɗa muku aikin Allah haka yake lokacin da wani zai zo ba za ku san ma zai zo ba su kaɗai su suka fi mu sanin su waye suke ta ganin su su waye suke ta ganin su ake kawo abubuwa duk da cewa na ji jiya ɗaya daga cikin yan kwamati yana gaya mun ya ce sun sai kwano bandir goma sha biyu ko masu aikin suka ce an ƙaro bandir nawa bandir uku ko uku ne ko biyu bandir uku kafin ya rufe mana ta can ɗin nan aka samu wani ya kukuta ibas shawari to a yi ƙoƙari a je duk inda kwanan yake mana a ranto an gane rantowa ko a karɓo don a yi aikin kar wanda za su zauna daga baya su sha rana a yau wasu su sha inuwa wasu suna shan rana a rufe Allah zai kawo mana yadda za a yi kuma wallahi muna fatan Allah ya kawo mana yadda za a yi din Allah ya bada iko na ajiyan ma Allahu akbar to Allah ya saka da alkhairi kun ji ɗaya daga cikin masu aikin yan kwamati ya ce ajiyan ana cikin haka ma wani ya zo ya ce shi ma ya bada bandur ɗaya fi sabilillah Allahu akbar Allah ya saka musu da alkhairi mu ma Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya ba mu iko wasu na san ba su da yadda za su yi ne wani inda da yadda zai ma zuwa da ya ce yan kwamitin ku ban bildin to a ƙarshe yan wa musulmi muna tuni duk wa'anda suka san cewa akwai wasu alƙawura da suka yi wa wannan yan kwamiti din don ci gaba da aikin masallacin nan don Allah a dage a cika alƙawura wasu sun ba da kaso mai girma akan abin da suka ambata akwai raguwan kaɗan ne wasu kuma sun ba da kaɗan wanda ya rage mai yawa to a yi ƙoƙari a ga an baya ɗin don a ci gaba da gina wannan ɗaki na Allah don mu ma mu je mu tsinci kanmu a cikin waɗanda za mu samu Allah ya gina mana ɗaki a gidan aljanna أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
وعلى آله